السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna mashi barka da zuwa da fatan ya sha kuma lafiya a wannan rana ta laraba goma sha uku ga watan uku shekara na dubu biyu da ashirin da uku miladiya wanda kuma ya daidai da uku ga watan ramadan shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da biyar hijiriya muna nan a zawar da masarar rukun da al'adu da shek ahmed al-rijani radiyallahu ta'ala anhu a inda shekaru gabatar da karatu a cikin littafin a shifa yau ma kamar kullum مولانا ذي الشيباني لبنين كأبدا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin a bayan Allah masu girma kowa da sunansa da matsayinsa wajen Allah tabaraka wa ta'ala muna ce da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a yau ma alhamdulillah za mu ɗora karatunmu a inda karatunmu ya kwana a jiya a cikin wannan littafi na shifa bi ta'arifi uquqil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a muna cikin dai fasali ne wanda ashef sadiq ya yake magana fifita manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da yayi tsakanin wa'annan martabobi guda biyu martaba ta soyayya da kuma martaba ta badatantaka to muna nan a cikin fassarora mabambanta wanda malamai suke gabatarwa akan ma'ana na alƙulla ɗin bayan abubuwan da suka gabata wa kala ba'dhum sashi daga cikin malamai suna cewa aslul qullati wato karshen magana dai a je a dawo asali na badadantakan nan almahabbatu soyayya ne kawai duka fassarora da za a yi yana komawa a cikin ma'anarta na almahabbatu soyayya ashe in an ci alkullatu ana nufin almahabbatu in an ce almahabbatu ana nufin alkullatu a dunkule magana ji wasu malamai wa ma'ana ma'anar kuma ita wannan soyayya a nan al'is'af shi ne ma'ana taimako Allah tabaraka wa ta'ala yana taimakon bayinsa kama tun daga muminai Allah yana taimakonsu kuma alkurani ya tabbatar Allah yana cewa kana haƙƙan alaina nasrul mu'minin taimakon mu'minai wani abu ne wanda ya zama dole akan mu inji Allah babu wani abu da ya zama dole akan Allah tabaraka wa ta'ala amma da da akwai abin da ya zama dole akan Allah to taimakon mu'mine ya zama dole ga Allah tabaraka wa ta'ala mana a kowace hanya dai ya cancanta Allah tabaraka wa ta'ala ya taimaki muminai a kanta saboda haka balantana kuma annabawa annabawa Allah tabaraka wa ta'ala yana taimakon su a cikin komai da komai nasu in ka kalla su wa'annan annabawa ma ai su ma sunan su mana ansarullah mataimaka ne na Allah shi kuma Allah tabaraka wa ta'ala in kana so ka san kimarka a wajensa to ka gane za ka gane kimanka ne a wajen Allah yadda kimar Allah yake a wajenka yadda Allah yake a wajenka kai ma aka kake a wajen Allah yadda kake jin nauyin Allah zuciyarka kai ma aka nauyin ka yake a wajen Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala yana taimakon annabawansa yana taimakon manzanninsa ya taimaki dukkan annabawa ya taimaki dukkan manzanni amma a cikin annabawa da manzanni babu wa'inda Allah ya taimaka irin annabi Ibrahima irin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi sallama shi yasa ma daga cikin sunan annabi ma annasiru shi annabi mai taimako ne shi karan kansa mazo Allah mai taimako ne nasir lahaqqi bil haqqi wal isabi da kuma tausasawa Allah tabaraka wa ta'ala yana lattafa wa manzanninsa a cikin dukkan sha'aninsu sai ya zamanto duka lamarinsu Allah yana gudanar da su a cikin menene ludufi ba cikin tsanani ba a cikin tausasawa abinda kake ganin girmansa kana ganin ma kila ma ba zai iya yiwuwa ba a cikin ludufi irin na Allah ga wa'annan manzannin sai ka ga abin ya zama kamar wasan yara a wajen wa'annan manzannin in kana so ka gane karamin misali ga cikin wa'annan da Allah kalli yadda Fir'auna ya gawurta a doron ƙasa. Amma abin mamaki da Allah ya tashi turo zaman zo, sai ya sa manzan ma ya ba shi amanan manzan ya rene shi. Shi da nan Musa alayhi salam, Allah sai ya ba shi amanan shi Musan ya rene shi, ya gatanta shi, ya mai duk abin da zai yi. Har zuwa lokacin da Annabi Musa alayhi salam ya kai lokacin da kuma Allah zai sake dawo da shi wajen Fir'auna da ma'ana aika ya kuma da wajen firauna ya gaya masa cewa ni manzo ne daga ubangijin talikai zuwa gare ka kaga in ba lutufi irin na Allah tabaraka wa ta'ala ga wa'annan manzannin ba ta yaya annabi Musa bayan abin da ya faru tsakanin da Fir'auna ya bar gari amma ya dawo yana matsayin manzo kuma zuwa ga Fir'auna wa mala'i kaga ai shi Musa ma ya jinjina lamarin kafin be ya tunkari firauna sai da ya nemi taimako daga Allah rabbi shirali sadri wa yassir li amri wa halul uqdata min lisani yabqahu qawli waj'al li waziran min ahli haruna fi zuwa kashi zaka ga Allah tabaraka wa ta'ala yana tausasawa wa'annan manzanni a cikin abubuwa nasu tun daga tasowarsu har zuwa komawarsu ga Allah tabaraka wa ta'ala za ga rayuwarsu a cikin lutufi yake gudana in ka kalli na rasulullah shi ma za ka ga irin tausasawar Allah tabaraka wa ta'ala karara a cikin manzon Allah yana daga cikin lutufi irin na Allah ga manzon Allah Allah tabaraka wa ta'ala tun kafin aiwar manzon Allah Allah ya dauke mahaifinsa an aibiye shi wuce shekara shida ba mahaifiyar ma Allah ya dauke ta da Allah in ba lutufin Allah anan ya za yi har sai da abin ya baiwa mala'iku mamaki, ya Allah wannan shi ne mafi soyuwar halitta zuwa gare ka, Allah ya ce, E, halitta ba mafi soyuwa a waje yana irin wannan, amma ka sa aka haife shi ba uba, bai girma ba, amma kuma ka kashe mahaifiyarsa, Allah ya ce abin da ya sa na yaka, ni nake so in raine shi da kaina, ni nake so in ladabtar da shi da kaina. ni nake so in tarbiyyantar da shi da kaina shi yasa na dauke mahaifiyar na dauke ma mahaifin shi yasa manzo Allah yake cewa addabani rabbi fa asana tabibi ubangiji na ne ya ladabta da ni kuma ya kyauta da ladabta da ni kaga nan in babu lutfi irin na Allah kaga ba zai yiwu ba ko zai yiwu ka kalli kuma irin gaggagagga kafirai da suka kewaye garin Makka amma kuma a cikin su ne Allah ya tada manzon Allah, Allah kuma ya aiki manzon Allah zuwa gare su, wa ya gaya maka abu jahili na wasa ne, wa ya gaya maka abu lahabi na wasa ne, wa ya gaya maka su walidu na wasa ne, wayan nan ba na wasa bane fa. A in ba domin lubufi irin na Allah ga waɗannan manzannin ba, musamman annan Muhammadu ba. Tunkaran waɗannan kafirai ba ƙaramin aiki ba ne. sai dai kuwa ta annabta da kuma kuwa ta manzanci kadai ita ce za ta iya tunkarar su ta biya bukata domin kuwar annabta kuwa ce ta Allah kuwa ta manzanci kuwa ce ta Allah ke sa duk abin da ta tunkara sai ta yi nasara akan abin in ba haka ba tunkarar Abu Jahili a wannan lokacin yana a kubne mai sauki kuwa jama'a ai ba ba ne mai sauki ba in dubara ne mai dubara ne in ƙarfi ne ƙaƙƙarfa ne, ko ba haka bane in ƙe ƙasar ido ne shi mai ƙe ƙasashen idon ne, in taurin zuciya ne ma dai, ai su ma masu taurin zuciya ne, umaman ushribat qulubuhumul kufra fadaqu dalali fi mu'aya mutane ne fa wanda ushribat qulubuhumul kufra an riga an cuɗanya zukatansu da zallan kafirci yadda ka san ake kwaba gari da ruwa ko a kira sa ne kullu to su waɗannan mutanen an gane kenan ko abinda aka kwaba zuciyarsu da shi shine kafircin maza Allah ba su san wani abu ba ba kafirci ba dan Allah mutumin da ya zamanto tun daga aifarsa da girmansa da wayansa bai san komai ba sai kafirci zalla yau rana tsaka koko lokacin da rana ta kusa faduwa ka zo ka ce masa ya bar wannan abin bautan ga wani abin bauta yau zai saurare ka ba zai saurare ka ba sai duk abin da zai faru ya faru kawai shi yasa ku dawo dalali fi aya cutar bata da ke cikin su ya zama abu mai kafiyarwa in ba ma irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ai shiryar da kafiran makka ma ba ma zan yiwu ba ma sai dai kawai irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda dama shi mazu Allah ainihin rahmatin rabbaniyati ne to da haka waɗannan manzanni Allah tabaraka wa ta'ala bayan taimako da yake musu yana kuma tausasa al'amura a gare su yana tausasa al'amura a gare su bayan wannan kuma wattarfe da kuma ɗaukakawa Allah tabaraka wa ta'ala yana ɗaga manzanninsa kamar yadda ya faɗa cikin annabi Idrisa wa rafa'anahu makanan aliyya duka annabawa gaba ɗaya da manzanni marfu'ai ne daga gure maɗaukaka ne an gane maɗaukaka ne sai ya zama a zamani babu wani mutumin da ya kai annabin Allah ya kai manzon Allah babu komin kudinka komin sarautarka komin ƙarfinka komin duk abin da kake takama da shi kai ta takama da shi baka kai darajar annabi Allah ba baka kai darajar kuma manzon Allah ba kuma kowane zamani kowa yana ƙarƙashin annabawa ne yana ƙarƙashin manzanni ne ko an yadda ko ba ko ba yadda ba Allah ya riga ya daga darajojinsu an gane kenan ko ya daga darajojinsu da saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala yana ɗaukaka su wa tashfi da kuma ba su ceto ceto Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya annabawan nan masu ceto ne tun a nan duniya kuma masu ceto ne kuma har a lahira musamman shugabansu annan Muhammadu annan Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama Allah ya baiwa annabawa ceto amma wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya dauki daren ceton ya bashi wanda in bai bude daren ba ma ba wanda ya isa ya yi ceto ba kowa sai annan Muhammadu annaba duka masu ceto ne amma sai annabi ya karɓo ceton daga Allah tukuna sannan ceton ya tabbata ceto sannan ya baiwa ulul azmi nasu sannan ya baiwa sauran manzanni nasu sannan ya baiwa sauran annabawa nasu sannan waɗanda za su biyo baya su biyo baya Allah ya sallama mai ceto ne annabawan ma sai annabi ya buɗe ceton tukuna sannan suka samu kamar yadda nan gaba malamin zai ɗauko mana karatun dalla-dalla daki-daki yadda rintsi zai kai rintsi har a je neman ceton wajen annabawan ɗaya bayan ɗaya da an zarin da kowa zai kawo zai gaya mana nan gaba daga ƙarshe in an zo gun manzo Allah sai ce ai abin da kuke nema a wani wuri baya nan gun yana nan guna ne ai ni ne ma abokin ceton shi yasa manzo Allah yake cewa shafa'ati yawon alkiyamati haƙƙun ceto na ran tashi alkiyama gaskiya ne ba ƙarya ba ne amma mallam yumin biha farisa min ahliha duk wanda bai imani da wannan ceton ba a ranar tashi alkiyama baya cikin ahalin ceton ne dama duk abin da mutum bai imani da shi ba ya rasa wannan abin kenan kana inkarin abu to abin ya maka fauti kowace ni'ima kowane alkhairi kana inkarin sa to baka ba wannan alkhairin shi yasa da zarar mutum yayi musun ganin manzo Allah ba zai taba ganin manzo Allah bane bai da rabon ganin annabi ne shi yasa yake inkarin ganin manzo Allah an gane ai ko in mutum yana inkarin ganin annabi ya kazatan ba zai ga annabi ba ya kazatan sai dai ya ji labari ana gani sai dai kuma ya tsaya kofar inkari ya yi ta inkari masu gani kuma su yi ta gani da zarar mutum ya ce bai yadda da ceton manzon Allah ba dama ba shi a cikin ahalin ceton ne ba shi kwata-kwata an riga an diritin sa cikin wannan ceton ba zai samu ba kuma zai zo lokacin da yake bukata amma babu babu shi ba ceton ne kwata-kwata sai in ya tuba ya dawo ya yi tadarukin abin da ya kubuce masa amma in ba haka ba ya rasa kenan to waɗannan annabawa Allah tabaraka wata'ala yana ba su ceto tun daga nan duniya yana ba su ceto kuma ran tashin alkiyama na'am wa qad bayyana zalika fi kitabihi ta'ala hakika Allah ya bayyana irin waɗannan misalai na kasancewar ma'ana alkhullatu almahabba wa almahabbatu alkhulla da makamantansu ya bayyana su fi kitabi ta'ala a cikin littafin sa madaukakin sarki bi kaulihi da cewansa wa qala al-yahud wa qalat al-yahud huwa an-nasara nahnu abna'u llahi wa ahibbahu qul falima yu'adhibukum bi dhunubikum bal antum basharun mimman khalaqa yaqulu liman yasha wa yu'adhibu man yasha ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa yana mai hikaya akan Yahudu da Nasara. Al-Yahudu wa Nasara, Yahudawa da Nasara suna bugun ƙirji suna cewa, suna cika baki suna cewa, suna rayawa suna cewa, suna shashi faɗi suna cewa, nanu abna'ullahi wa ahibbahu. Kun gan mu nan, abna'ullahi mu ‘ya'yan Allah ne. bayan mu ‘ya'yan Allah ne, wa ahibbahu mu masoya ne na Allah. Allah bai da masoya sai mu, mu ne nan masoya Allah. Bayan matakinsu na farko, su ‘ya'yan Allah ne kai tsaye. Abin nufi da nanu abna'ullah mana mu mana ato, ato mabiya addinin ‘ya'yan Allah ne, domin su tunaninsu Isa ɗan Allah ne, ko ba haka bane Uzairu ma ɗan Allah ne, saboda haka tun da wayan suna kallon su a matsayin alloli ko ‘ya'yan alloli su abna'ullahi kenan ko? Su yanzu ‘ya'ya ne na Allah, in babanka ɗan wani mutum ne kai me sunanka, jikan wannan mutumin ɗan wannan mutumin? Saboda haka tun da a wajen su Isa ɗan Allah ne, Uzairu ma Allah ne ko ɗan Allah ne, ai su ma yanzu ‘ya'yan Allah ne, dalili kenan suke cewa kai tsaye su ‘ya'ya ne na Allah. Allah sarki ba su sani ba, an gane ba su sani ba, Allah tabaraka wa ta'ala, ai aihuwa bai cancanci Allah ba, kwata-kwata a ce Allah kuma a ce uba, a ce Allah a ce ɗa, ai kwata-kwata wannan ya koru ga Allah, bai dace da Allah ba, Allah dai Allah dai, uba dai uba ɗa dai ɗa dai, amma Allah a ce kuma yana da ɗa, ai kuma an samu na ƙasu. an gane ko a ce Allah amma ga baban Allah ai an samu na ƙasu me uban ya tsaya yi bai zama Allah ba ɗan ya zama tunda ba kuɗi bane ba ilimi bane ko ba haka bane wannan kan yana iya yiwa ko uba bai zama malami ba an gane ɗa ya zama yana iya yiwa uba bai zama mai kuɗi ba ɗa ya zama yana iya yiwa uba bai zama sarauta ba amma ɗa ya zama basarake amma me uba ya tsaya yi bai zama Allah ba amma ɗa ya zama Allah. An gane ko? Me ya kawo wannan magana? Saboda haka Allah Allah ne, lam yalid wa lam yulad bai aifa ba bai a aife shi ba. Saboda haka uba korarren abu ne ga Allah. An gane uwa ma korarren aba ce ga Allah. An gane Allah tabaraka wa ta'ala bai da uwa bai da uba. an gane kenan ko a shaf yusuf nabahani a cikin littafinsa arra'iyya yana raddi ga irin waɗannan nasara yana ce musu wa man yataqid anna an-nisaa yalidnahu fa qulu lahu hal min ummihi yumsasu al-badara wanda bi yake kudurtawa a zuciyarsa an gane annan nisaa yalidnahu cewa mata ai suka suka ji Allah an gane kenan ko Allah yana da uba to wannan ne itikadi fa qulu law ku ce masa hal min ummi shin daga uwarsa ne daga uwarsa aka tsagi farkin da aka aika Allah ka tambaye shi ya baka labari ko ya baka amsa wai a farkin uwarsa aka tsaga Allah ya fito ai maganan banza ne ko ko ba haka ne shi yasa yake musu raki daidai da ne abinda suke itikadin sa an gane kenan ko wannan ka'ida ne wajen su malamai wa idza laqita bi zalimi kun zaliman wa idza laqita bi zawil jahalati fajhali wa idza laqita bi bi zalimi in ka hadu da azzalimi mara tausayi kun zaliman kai ma ka zama azzalimi irin sa shine za zama lafiya wa idza laqita bi zawil jahala in ka gamu da mabokin jahilci wawa dolo sakarai kaka bulon sa malinta fajhali kai ma ka zama wawa irin sa to ai wannan maganan wauta ne mutum ya zo ya ce Allah an gane kenan ko yana da uwa ai wauta ne babba ai wauta ne hankali bai amfani ba ilimi bai amfani ba mutuntakar ma ba ta amfani ba ma mutuntaka ba ta amfani ba shi ya sace to duk wanda yake itikadin mace ce ta ji Allah ka gaya masa wai daga kwafan uwarsa ne aka tsada Allah ya fito ka gaya masa saboda haka ta'ala Allah an zalika uluwan kabira ashe maganar da yahudu da nasara suke cewa nanu abnaullah mu ƴaƴa ne na Allah wa ahibba'u mu ne nan masoya Allah an gane kenan ko ai mu ne masoyan Allah sai Allah yake ce musu qul ya Muhammadu ka gaya musu mana ka gaya musu mana falima yu'azzibukum bi dhunubikum tunda ku ƴaƴan Allah ne ku kuma masoya ne na Allah ne, to me yasa Allah ke yi muku azaba da zunubanku, me yasa in kun aikata zunubi Allah damkanku yake ya muku azaba saboda zunubin da kuka aikata, don Allah masoyi na Allah, Allah zai damke shi da zunubansa ya masa azaba? Allah ba zai yi ba, in kuma da gaske su ‘ya'ya ne na Allah, don Allah yaushe Allah zai damki ɗansa. an gane da ya aikata zunubi an gane ya damƙe shi da azaba tun daga nan duniya ka za ta lahira anya wannan dan ya tabbata cewa da ne bai tabbata ba ai wayannan yahudawan da nasaran tunda suna cewa su ɗayan Allah ne masoya ne Allah me yasa ake yaƙi da su kuma a filin yaƙin ana kashe na kashewa kashewa a filin daga ba zaba ba ne kuma daga nan mutum ya wuce jahannama direct me yasa wasu su ake kama su fursunonin yaƙi da Allah mutumin da yake masoyin Allah kuma dan Allah an kama shi yanzu ya zama fursunan yaƙi ya wulakanta ko bai wulakanta ba ya wulakanta mana ko ai ya wulakanta sai ga dan Allah ya zama fursunan yaƙi ai ya wulakanta ga masoyin Allah ya zama fursunan yaƙi ai ya wulakanta wayannan zunuban da kuke aikatawa daban-daban daban da Allah ke muku azaba da ita me yasa Allah ke riƙanku da waɗannan azabobin bayan ku ‘ya'yan Allah ne masoya ne na Allah, ashe inda ku masoya ne na hakika da waɗannan azabobin da bai riske ku ba. Balantana kuma azabar lahira, wala azabar akhirati a shaddu, azabar lahira kuma ya fi wannan ɗanɗane-ɗanɗane hukubobin duniya kuma tsanani kuma. Kaga nan Allah na musu Allah na mai musu cewa su kwata-kwata hanyar da suka kama ba hanyar kwarai ba ne, su ba ‘ya'yan Allah ba ne, su kuma ba masoya ne na Allah tabaraka wa ta'ala ba. Saboda me Allah bai da masoya sai masu imani sai masu tsoron Allah. In auliyawuhu illa almuttaqun ai masu tsoron Allah su ne masoyan Allah, amma mara tsoron Allah ta ina ya zama masoyin Allah. Ba zai yiwu ba, tasir ila'a wa anta tuzhiru hubbahu kana saba wa Allah kuma kana bayyana wa cewa kai dinnan masoyin Allah ne ai ba zai yiwu ba da kai masoyin Allah ne na gaske da baka saba wa Allah ba ashe yahuda wannan da nasaran nan da masoya ne na Allah na gaske yadda suke rayawa da ba su saba wa Allah ba da ba su saba wa Allah ba kuma ka'ida na Allah shine ko da ɗan annabi in ya saba wa annabin azaba yake gamuwa da shi balantana Allah annabi Nuhu ya yada ba da ya saba masa wa kan'ana da Allah lokacin da tsira ya zo baban zai tsira dan ya tsira ne ai bai samu tsira ba ko ba haka bane sai samu tsira ba saboda ka'ida na Allah ko dan annabi sai ya ji babansa to yaushe kuna ƴaƴan Allah amma ba ku bi Allah ba yaushe kuna masoyan Allah amma ba ku bi Allah ba sai da shi Allah yana ji ku ɗaya bayan ɗaya na wulaƙanta ku da azabar kisa da azabar dauri da azabar abubuwa da yawa da suka gamu da shi mabambanta a zamanin annabi Musa a gamu da wahala a zo a nemi taimako da annabi Musa ya roƙi Allah Allah ya janye bayan wani lokaci kuma su sake komawa kuma a dawo musu da wata azaba ah to kuna ɗayan Allah masu Allah ma kuma ke kawo muku azabobi irin wannan mabambanta ai da ba haka bai faru ba saboda haka kwata kwata ba haka bane ba haka bane su bayan Allah bane ba kuma masoya Allah bane bal Allah ya ce ku bar wannan maganganun duka gaba ɗaya antum basharun mimman khalaqa ku dai mutane ne halittu ne na mutane daga irin sashin halittar da Allah ya halitta Allah ya da halittu mabamanta ku dinnan dai mutane ne daga irin halittun da Allah ya halitta na ɗan adam mai sifofi irin na ɗan adam ku mutane ne ku ba 'ya'yan Allah bane ku kuma ba a masoyan Allah bane ku dai mutane ne yadda kowa yake kuma haka kuke wanda ya imani ya sha wanda bai imani ba kuma ya halaka yakuru liman ya sha Allah yana gabata wanda ya so wanda ya aikata saɓon Allah ya tuba in Allah ya so sai Allah ya gafata masa an gane ko saɓon Allah da ba shirka ba ma in an tuba aka nemi gafara nan ma akwai wani narko mai tsanani wanda Allah ya ga dama ne ma yake gaza samawa an gane kenan ko kamar yadda Allah ya faɗa ne inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'u Allah baya gabata ko duk da masa shirka amma duk sabon Allah da ba shirka ba Allah yana gabata ma wanda ya ga dama kaga nan akwai wani narkon magana yanzu kana saban Allah wanda ba shirka ba an gane ko kuma duk saban Allah da ba shirka ba in an nemi Allah gafara yana gafarta ma wanda ya ga dama ne shin kana daga cikin wanda Allah ya ga daman ya gafarta musu ko ma baka ciki an gane ko ko baka ciki kaga nan an yi magana mai zabi saboda kowa ya kiyaye menene saban Allah domin kada mutum ya saban Allah ya yi tsammani ai akwai akwai gafara in na nemi Allah gafara zai yafi a gafaran ma wanda Allah ya ga dama ne yake gafatawa Allah sa muna cikin su yaghfiru liman yasha Allah yana gafata ma wanda ya so ne ya karbi gafaransa kuma ya yaje maza ya lulluɗe shi kuma wa yu'azzibu man yasha wanda kuma Allah ya ga dama kuma sai ya azabta shi kuma Allah sai ya azabtar da shi ma wa in ma azabar ta duniya wa in ma azabar lahira duk yana iya faruwa azabar tana iya yiwa ta nan duniya ne an gane kenan ko tana iya yiwa ta nan duniya ne Allah tabaraka wa ta'ala musulmi ya saba Allah tabaraka wa ta'ala sai zamana ya yi nemi Allah gafara Allah kuma ya tarki gafaran ma ba zai masa azaba lahira ba amma za a ɗan jewo masa wani ciwon kai, ko a jewo masa wani ciwon ciki, ko kuma a jewo masa wani talauci, ko kuma a jewo masa wani ɓacin rai, ko dole abu makamancin irin wannan. Waɗannan abubuwan da musulmi ke gamuwa da shi azaba ne, amma azaba ne na me karɓan gafarar da ya yi a wajen Allah tabaraka wa Allah ya karɓi gafararsa ne. Shi yasa maimakon da za masa azaba lahira sai a ɗanɗana masa wasu ‘yan su ‘yan matsaloli a nan duniya. wa'annan ‘yan matsalolin a nan an gane su ne kafaran wa'annan zunuban. Allah ya kankare zunuban kenan ran tashar kyama insha Allah ba challenging ran tashar kyama ba ukuba ran tashar kyama ba jirai an riga an dan ɗanɗana masa tun daga nan duniya shi yasa duk wani abu da ya samu mini a nan duniya na damuwa ko rashin lafiya ko typhoid ko malaria ko diabetes ko kuma a hawa jini ko ma dai menene ma dai gaba daya wa'annan abubuwa duka kafara ne ga musulmi mumini an gane ai wasu abubuwa ne ne dai fuffuka ake kona masa su da waɗannan abubuwa ran dajiyar kyama sai ya je ba tuhuma an riga an dan dindama shi daga nan duniya wanda kan yi je ran dajiyar kyama za ta masa bismillah ga hanyar janna nan tarin ka wuce ai bai da sauran hukuma an riga masa tun daga nan duniya Ke sa wajibi musulmi ya ta gode wa Allah. Duk halin da ka tsinci kanka ciki ka gode wa Allah. Domin talaucin lahira ba kyau, gwanda talaucin duniya. Ko? Ciwon kai a lahira ba kyau, gwanda ciwon kai a nan duniya. Ciwon ciki a lahira ba kyau, gwanda ciwon cikin duniya. Bakin ciki ran tashin alƙyama ba kyau, gwanda bakin ciki a nan duniya. In je za a gamu da bakin ciki a duniya, kuma ran tashin alƙyama a gamu da farin ciki sai me? Wani abu ne? Da Allah me da Allah, ai ba wani abu bane. Amma farin ciki a duniya, walwala a duniya, annashuwa a duniya, miƙe ƙafa a duniya, babakere a duniya, cika wuri a duniya, ran tashin alƙyama kuma ya zama jahannama za ta yi Allah ya kiyaye kaga abu yayi abu yayi muni da yawa wannan karshen bai da bambanci da karshen kifi an gane kenan ko an yi karshen kifi kifi ne ya rayuwa ina a ruwa ko ba haka bane nima ma da kan nima amma duran da ya shiga cikin komi ko ya shiga cikin menene sunan sannan kaga daga nan ba shikenan ba sai wuta fa daga nan ba zai tukunya wuta zai je in ya je ciki cikin ma wuta ne in ya je masai masayin ma wuta ne haka ba kyau wanda ka yan wa a gode Allah Kar ka damu wai dan ka nemi abu a duniya ka rasa Kar ka damu dan an jarabe ka da rashin lafiya Kar ka damu dan an jarabe ka da wasu ƴan matsalola a duniya in dai imanin ka bai tabu ba tsakaninka da Allah bai tabu ba tsakaninka da manzo Allah bai tabu ba ka gode wa Allah mutane da yawa sun fi ka talauci sun rayu a duniya yanzu suna layira suna nan suna shan lagwada suna nan suna shan lagwada a dajin alkiyama ba wani abu duniya kamar mafarki ne a farka an gane kenan ko ka yi kudi a mafarki a makabarka ba komai ka kwanta ka mallaki ƙasan nan gaba ɗaya ka zama shugaban ƙasa ka farka kana nan a ɗakinka ba komai haka duniya yake gaba daya ba wani abu bane lahira shine gaskiya saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala yana azabta wanda ya ga dama tun daga nan duniya ɗan wasu kuma azabar su Allah na jinkirta sai lahira Allah yana jinkirta mu zuwa azaba sai lahira in ya je lahira Allah sai ya damke shi da zunubansa ta Allah ya jefa shi a wuta Allah kiyaye mu walillahi mulku samawati wal ard ka gaya musu mulkin sammai da kasai gaba daya ba na kowa bane na Allah ne sammai da abin da ke cikin ta gaba daya ba na kowa bane na Allah ne kasai gaba daya da abin da ke cikin ta ba na kowa bane na Allah ne abin da ke tsakanin sama da ƙasa ba na kowa bane na Allah ne abin da ke sammai da kasai ba na ba na Isa bane ba na Uzairu bane ba na kowa bane na Allah ne Wadaka Uzairu bai da komai a sama, Isa ma bai da komai a sama, Uzairu bai da komai a ƙasa, Isa ma bai da komai a ƙasa. Allah shi ne mai sammai shi ne mai ƙasai, sau da ku daina tunanin ku masoyan Allah ne, ku ‘ya'yan masoyan Allah ne. Sau da haka, eh, to yanzu da da annabi ɗan shugaban ƙasa, misali, na yanzu, da Allah Najeriya ta babansa ne ko ba ta babansa ba ce? Tambaya nake. ba na babansa ba ne, da Allah akwai inda zai dosa a Najeriya ya gamu da wulakanci, zai yi kuwa, balantana kuma dan Allah, subhanallah, wadda aka ka gaya musu, uzairu bai da komai a sama da ƙasa, isa bai da komai, sammai da ƙasar da kuke gani na Allah ne, Allah ne ya aike su, an gane kenan ko mallakanta ne, su ma samman bayinsa ne, ƙasan su ma bayinsa ne, su ma suna ƙarƙashin dokan Allah ne, suna gagashin umarnin Allah ne, su ma umarnin Allah suke ji, rana umarnin Allah take ji, wata umarnin Allah yake ji, taurari ma umarnin Allah yake ji, gizagizai umarnin Allah yake ji, iska ma umarnin Allah suke ji, duka waɗannan abin suna bin umarnin Allah ne, yadda isan da kuzerin suke bin umarnin Allah, balantana ku. Sadaka mulkin sammai da na ƙasai ba na kowa bane na Allah ne. wa ma bai nawa da abin da ke tsakaninsu wa ilai ilmasir kuma makoma na isan da uzairun da ku karan kanku zuwa ga Allah ne samman ma da ƙasan makomansu zuwa ga Allah ne kowa makomansa Allah komai makomansa Allah tabaraka wata komai zai koma wajen Allah wai ka ce to wannan aya menene alaƙar ta da abin da yake magana akan ta me alaƙar ta an gane ai ko menene alaƙa na wannan aya da abin da ake magana kansa akan manzo Allah na martabarsa na badadantaka da kuma menene mana kasancewarsa masoyin Allah tabaraka wa ta'ala me ya kawo wannan me ya kawo wannan malamai sun yi maganganu ne da yawa wanda babu lokacin da zamu tsawaita fa aujaba lil mabubi Allah yu'akhadha bi dhunubihi fa aujaba Allah ya wajabtar lil mabubi ga abin so Allah yi wa kaza cewa shi ba za a karɓi za a rike shi bi zunubi i da zunubansa ba. In dai mutum masoyi ne na Allah, Allah baya rikan masoyi da zunubinsa. An gane karatun ayi. In dai mutum masoyi ne na Allah, Allah ba zai kama shi da zunubansa ba. Saboda su masoyan Allah tabaraka wa ta'ala alul inayati ne. An gane alul inayati ne. Kuma ƙa'ida shi ne, man sabaqat lahul inayatu la tadurru ul jinayatu in je inayar Allah ta gabata akan mutum to jinaya ba za ta cutar da shi ba ta hanyar da zamu fahimci wannan cikin sauki manzo Allah ya gaya mana da tun a cikin cikin sa ana rubuta arzikin sa ana rubuta aikin sa sannan kuma ana rubuta kuma ajalin sa sannan kuma ana rubuta masa shaqi ne ko sa'ibi ko ba ka nasu ya tabbatar ba dan Allah wanda aka rubuta masa sa'idi ne a cikin cikin uwarsa yanzu ya ganshi yana tantsele yana tantsele yana abin da ya ga dama yana ma sha'a ko ya saba Allah yayi sata yayi fashi yayi zina ya duk abin da zai yi dan Allah tunda an rubuta masa cewa sa'idi na cikin cikin uwarsa wa'annan abu za su kashe kashe zai cuce shi me yasa an rubuta masa shine sa'idi ne sai sa hadisi ya ce lalle ɗayan ku yakan yi aiki aiki irin na ƴan wuta har babu abin da ke saura tsakaninsa da wutan sai ne sai zirai sai littafi da rubutun da aka yi kan littafin sai ya gabata an rubuta ne sa'idi ne shi daga nan sai ya juya ya sauya sai ya koma mutumin kirki sai ya mutu mutumin kirki ya shiga janna ya bar mutane abin tsoron kuma shine wanda aka rubuta masa shaƙi na cikin cikin uwarsa don Allah ya shekara goma a masallaci yana wa masallaci hidima baya zuwa gida zai amfane shi wallah ba zai amfane shi ba shekara goma ba yana hidima a masallaci shi ke kiran asalatu shi ke kiran sallah shi ke komai sama da shekara goma amma da yake an rubuta masa shaƙi ne wa'annan aikin da yake na sa'ada za ku sa'adantar da shi kuwa wallahi ba za su sa'adantar da shi ba ke za hadisi yake da lalle mutum ya kan yi aiki aiki irin na yan aljanna an gane abai a zahirin abin da ya bayyana wa mutane har sai ya saura zira'i daya tsakanin sa da aljanna amma littafi da rubutun da aka kan littafi sai ya gabata an rubuta masa cewa shi shaki ne dan wuta ne saura fa zira'i ya shiga aljanna fa sai ya sauya sai ya koma fajici ya koma fasikanci ya koma kafirci daga nan kuma sai ya zama dan wutan kuma daga ƙarshe shi yasa su ba kace to man saba qatila wal inayatu la tadurru ul jinayatu tun mutumin da inaya Allah ta gabata kansa ai jinaya ba ta taba shayi balantana kuma masoya Allah annabawa manzanni wanda su waɗannan annabawan masumai ne Allah ma bai yi su ma don su saba masa ba. Ah, Allah bai yi su don su saba wa Allah tabaraka wa ta'ala ba. Kwata kwata ba za samu Allah. Balantana shugaban annaba da manzanni annan Muhammadu. Wanda Allah har rantsuwa yake yi akan shanin manzo Allah. Wan najmi idza hawa ma dalla sa'ibukun wa ma gawa wannan fa shi ne makamin manzo Allah a wajen Allah. To wani ma wanda inaya ta gabata kansa, jinaya ma ba ta cutar da shi, to in ku da gaske ku masoya ne na Allah an gane kenan ko falima yu'azzibkum bi dhunubikum me yasa kuma yake azabta da ku da zunuban ku kuma ai waliyin Allah Allah baya azabtar da shi irin wannan azabtarwan da zunuban an gane kenan ko bal ma zunubi ma yana zame wali taraki ne ma an gane kenan ko eh zunubi wani lokaci taraki yake zame ma wali irin abin da shau yake gaya mana nan wanda su baya ma gaba da sun tafi akan wannan ma'siyatun turisu zillan khairun wa ta'atun turisu kibaran sharrun ma'siyatun saban Allah ne amma ta gada da kaskanci da nadama wannan saban Allah a wajen Allah ai khairun alkhairi ne ai an gane ko alkhairi ne saban Allah in ta gadar da nadama ta gadar da kaskanci ta gadar da zudda kwalla ta gadar da tsoron Allah ta gadar da inkisarin zuciya karayar zuciya zuwa ga Allah wannan saban Allah ya zama alkhairi amma biyayya ga Allah in ta gadar da girman kai shi ba sharri ne kuma yi biyayya ne ga Allah an yi sallah raka ɗari da daddare amma maimakon da za a samu wato gyaran zuciya a ƙara ƙasƙantar da kai ga Allah washe gari sai abin ya gada da girman kai jijji da kai mutanen unguwan nan ba su san mu ba ne illa da ne kullum raka ɗari muke musu cikin dare ba dan mu ba ai da gobara ta halaka unguwan nan kaga wannan jin Allah ya gada da menene ujubu da girman kai kaga wannan jiyayya ga Allah shi kuma ya shi sharrun sharri ne kuma shi kuma ina ruwanka ina ruwanka kai da ake so ka daina ganin kanka ka daina ganin ibadar ka daina ganin kowa ka daina ganin komai sai Allah ka dawo kana kallon kanka kana kallon aikinka har aikin ma na burge ka ina magana kana nan a daure a gu daya kai tunaninka kairi kake alhalin kuma kana nan a gu daya misalin ka misalin bunsuru ne wanda yake daure a cikin turki amma igiyar da tsawo igiyar da ɗan ɗai sai bunsurun yana tsalle-tsalle mana yana tafiya yana tsammani ne shi ba nan fani za yake yi ba bai san yana nan yana nan a gu ɗaya bai tafi ko ina ba sai ya je wani wuri sai ya ji igiyar ta jawo shi in bai hankali ma wallahi sai ya ji igiyar ma ta kada shi an gani kenan ko duk mutumin da yake aiki har yana ganin aikin har aikin na burge shi da shi da wancan bunsur duk ɗaya ne yana tsammanin sairi yake al'alin kwance yake huda ba inda yake an gane kenan ko ai su bayin Allah ba sa ganin kansu ba sa ganin aikin su sai Allah inda Allah bai yi ka ba za ka samu ruwan da kai Allah da shi nawaye kasar da kai taimama da ita nawaye kasar da kake ibada kanta nawaye saman da aka yi maka marfa da ita tawaye iskar da kake shaka nawaye ganin mawaya baka jin ma waye baka lafiyar ma waye baka ƙarfin ma waye baka tunanin waye baka imanin ma waye baka ka gaya min naka a kai da baka da komai kai baka da komai ba ka ba gode Allah da Allah ya sarrafa ka har ka zama to kana irin wannan abubuwan ma saboda haka abin da ake so ka gani Allah nan da ya maka waɗannan nemomin su ake so ka gani ba kai ba ba aikin ba ba aikin bayi da kai da aikin duka bayi ne wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna da kai da aikin duka bayi ne na Allah bayi ne na Allah saboda haka masiya in ta gada da kaskanci sharri ne al'al alkhairi ne biyayya ga Allah in ta gada da girman kai wannan sharri ne kuma sharri ne Allah kiyaye mu saboda haka ai Allah tabaraka wa ta'ala baya rikan masoyansa da zunubai an gane kenan ko bayi kala ya ce haza wannan kenan wani kullatu badaɗantakan nan a kawa ya fi ƙarfi kuma minal fanuwati na daga ma'ana aihuwa in ana maganan almahabba ko alkullatu an gane ko kasancewa mutum badaɗin Allah masoyin Allah ya fi ƙarfi a ce ya zama ɗan Allah. an gane karatun aiko badaɗin Allah masoyin Allah ya fi ƙarfi ya fi martaba ya fi daraja akan ɗana akan akan mana aihuwa an gane karatun aiko saboda menene zai kawo mana aya yanzu ai a cikin aya a cikin mata akwai makiya ko babu a cikin aya akwai makiya a mata ma akwai makiya yadda zai kawo mana amma fa a cikin mana mahabba da kulla ai babu adawa an gane ai ko adawa ce aka turbuda hancinta an gane kenan ko aka kassara ta aka kefa sai ya zama babu ita sai ne sai mahabbar zalla me ya kawo kuma adawa kuma babu amma a banuwa cewa nanu abna'ul layi wa ahibba'u wurin nan a banuwa zai iya yiwuwa su ƴaƴa a samu iyayya mana amma a mahabba da kulla babu wannan wannan ya koro saboda haka alkullatu a kawamin albanuwati badadantaka ya fi ƙarfin martaba akan aihuwa لأن البنوة دومين أيوة قد تكون في الأداوة وترانا إيايا دقابا سنة إيا كذن كيوة أتكينتا سنة إيا كذن كيوة أتكينتا كما قال تعالى يدعى الله ملوك كيف دا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاضروهم وإن جابوا وتصفوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم التي إن من أزواجكم lalle daga cikin matayenku, lalle daga cikin wasu matanku, wa auladukum lalle daga cikin wasu ‘ya'yanku, a duwallakum, makiya ne a gare ku. Akwai makiyan mutum a cikin mata, akwai makiyar mutum a cikin ‘ya'ya. In ba ka gane ba, annabin Allah, annabi Nuhu, ba annabin Allah ba ne? Bai zauna da mata makiya ba? bai zauna da ita ba ya zauna da mata amma matan nan ba mutum ya kirki bace an gane ganin ko makiyarsa ce a wannan lokacin ne kuma ba har yanzu ya sake alfan ɗa ɗan kuma ya zama yin shi ma makiyinsa yana da ɗa makiyi yana da mata kuma makiya kuma a lokaci da a lokaci da ga ludu ga ludu shi ma yana da mata mene ne ita ma makiyarsa ta saboda ka yana iya yiwa wata rana matar mutum ta zamanto daga cikin mai makiyarsa yana iya yiwa wata rana daga cikin ƴaƴan mutum dan ya zama makiyinsa ƴaƴa nawa ne suka kashe iyayensu guda nawa aka yi akwai iyaka ne an daina ne har yanzu ma fa wa dainawa akwai masu kashe iyayen fa wasu yara suna nan sun fa sun fa matsu iyayen su mutu su ci gado ko ba ga wani suna nan da da yadda ya yi uban yanzu ya shure lahira wallahi tafi za su buga to an tara kuɗi iyayen ba su ci ba baba su sun ci ba suna ta fama iyayen kuma suna nan suna ta fantamawa an gane ko so nawa ‘ya'yan wasu manyan mutane, uba yana kwance a zagaya ƙarƙashin mota ɗan sakwa-sakwa da siyarin motar uban. Sai uban ya hau kan hanyar malam sai ya ji tsirrrr. Siyari ta kwance malam, an yi accident an mutu. Ai gara boss ya tafi, boss ma suke tafi shi baban ma boss. Ai boss ya tafi. Ha ba malam, ai boss ya tare abubuwa da yawa. Guda nawa aka yi, wasu ‘ya'yan sarakuna suna nan, Allah Allah suke menene iyayen su mutu su ɗane kare da sarauta. Suna nan da yawa, suna ganin suna da fawa, suna da farin jini, suna da mabiya, inda uban yanzu yanzu na zai mutu wallahi za a yi su. Rabarin dan uban ya mutu sun zama sarki ne, dala ne matsalansu. Wani abu ne, kuka ne da yau da gobe jibi kawai shi kenan, Allah ya ji kan ‘yan labai. Fafin da ya dame su wayi. babu da ya dame su saboda haka ana iya samun ƙiyayya a waɗannan ɓangarora guda biyu ɓangaren mata da kuma ɓangaren kuma ‘ya'ya Allah ce kwazarun ku kiyaye su ku kiyaye su shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi yake cewa a ada aduwuka zaujatuka allati tuzaji'uka mafi gaba a cikin makiyanka matakan nan wacce take kwance da kai din nan i love you i love you my honey my daddy my sugar my kuli kuli my chocolate Hmm. wallahi ana neman hmm. Allah hmm, Allah dai kiyaye kawai an gane kenan ko wasu matan sun fi gane mai shafula lokacin da kai ma alhamdulillah sun lura malam ludayinka na kan fara akwai daloli akwai shanawa sai ka ga kafin ka dawo an yi wanka an wanku malam an shafa hoda oyoyo that my own name wallahi ana neman yi maka wannan amma lokacin da gari ya yi kullin sweet ba gaba ba baya mai gida wanda ya faru ne haka za mu ci gaba da zama mai gida anya kuwa mai gida wallahi kwana biyun nan wance kanwata ta zo ta ce na burma a karkari na sun fito meye da meye da meye lokacin da suka taso ba su yi magana ba ka gane ko ai kuma a lokacin jalala ake gane masoyi a lokacin jamala ba suka gane masoyi ba a lokacin jamala kowa ma masoyi ne amma in kana so ka gane masoyi na hakika wallahi ka bula sai ka ka bari sai ka shiga jalala magana cikin magana wani alaji ne Allah ya bashi kuɗi sosai sai zamana kullum in aka gama sallah asuba ya masallacinsa zai ɗan bi mutane ɗan dubu ɗaya ɗaya dubu biyu sai masallaci na cika sannan kuma karfe tara in yayi za a fito da kayan karin kumallo a ci kaji a ci kwai a ci indomi a sha shayi kowa ya wuce kasuwa sai gida kullum karuwa yake gida kullum cika yake da daddare in ya dawo kasuwa kulolin abinci ake fitowa da shi da nama da kifi a baje tabarni a yi da'ira a ci abinci a sha wa'inda ba samu yan daloli da safe ba da yamma ya dan bi su ana cikin tafiya haka shekara ɗaya abin bai canza ba shekara biyu haka yake tafiya shekara uku haka biyu yake tafiya gida sai ƙara cika yake wata rana sai wani amininsa ya gaya masa ya ce alhaji ce na'am kaga mutanen nan da kake ganin sa kofar gidan nan duka gaba daya ba dan Allah suke zuwa ba suna zuwa ne dan abin da kake raba musu da za ka daina za ka sha mamaki yanzu duk mutanen da ba ka da masoyi ko ɗaya a cikinsu ba ka da masoyi domin ba za ka tabbatar da masoyanka ba ne a yanzu sai lokacin da babu ya ya kake gaya mutuwa abin da nake gaya ma gaskiya ne kakka yi tsammani wai nan duka masoyanka ne ya ce yi ko sai na gwada sai ya canza yanayi ana nan ana sai ɗan rage kulolin da safe ɗan rage rabon daga dubu ɗaya aka dawo ɗari biyu daga ɗari biyu aka dawo ɗari ɗari daga ɗari aka dawo hamsin hamsin aka dawo ma dai zikau yau gobe shuru jibi shuru daga nan wannan yayi anugudu wannan ma yayi anugudu wannan ma yayi anugudu ta nan aka wayi gari kafin satittika masallacin gidan alaji ya dawo daga shi sai direba sai dai ‘yan dole-dole, an alaji ya faɗa a kwata. Alaji ya faɗa a kwata. Motocin ma duka ɗaya bayan ɗaya, ya yi ta kwashe su, ana kai su wajen wani gidan gonansa inda ba su kai ba. Ya dawo daga shi sai tsohon mota. Motan ma tura ta ke da ƙyar da safe da tashi ke, kai, Allah alaji yana yin jiki. Shi gobe, sojo alaji yana yana karatun masoya na gaske da waɗanda ba na gasken ba. sai da aka wayi gari masallacin alaji wallahi ya dawo da kada ya samu mutum goma da kyar aka zauna a haka tsawon lokaci shi ma ya dan training din kansa ya dan rame alamun dai daga gaske ana da jin jikin kuma a lokacin alaji na jan kaya alaji na shiga cikin akawunin alaji da kyau sai da aka jima kowa ya tabbatar alaji dai yanzu ba harka daga ne sanu alaji to Allah dai ya kama bita alaji Allah kama bita Allah kama bita alaji amin amin amin amin ai na gane ka yi da ban gane ka ba amma yanzu na gane ka sai da aka yi wata da watanni ya tabbatar da waɗanda ba su gudun ba ba su gudu ba ne ba su gudu ba ne masu gudu kuma sun gudu sun san dama ya san waɗannan dan zuman ake zuwa waɗannan kuma dan shi suke zuwa sukan zauna bayan sallan asubahi suna askaran su har sai rana ta fito ai addu'a su ma taru ma su yi walaja addu'a ma su sun ɗauka abin da gaske ne sun ɗauka abin da gaske ne ashe ba da gaske ba ne ana nan wata rana malam ba sa alaji ya dawo ba da ya dace kaiwa ne kawo fasfo ɗinka umra za ka kai ma umra kai ma umra kai ma umra kai ma umra duka waɗannan ragowar mutane ce ko ya kawo fasfo sati mai zuwa kowa zai je umra sai ce abin da yake bani mamaki ai manzon Allah ya faɗa tun mutumin da aka yi sallah asubahi ya zauna ya ce wa da zikirin Allah istighfari bai gushe daga wurin ba, har rana ta fito ta same shi a wannan wurin, wannan ɗan zaman nan da yi za a rubuta masa aikin umura cikakke cikakke cikakke. Tato tun da kuna yin haƙuri duk daban da shi kuna zama kuna zikirin Allah har rana ta fito kuma annabi ya ce kaman wanda ya umura umuran ma cikakke cikakke cikakke. An gane kenan ko umuran ma tamatan tamatan tamatan haka annabi ya wada. kai shirya je kan wura dukkan sai kai su wura kowanne da ya dawo sai dan kada masa gida yace kowanne ga jari kowa ya shigo da harkokinsa na baka jari miliyan biyu kai miliyan uku kai miliyan kaza da waɗancan kan suka ji labari ragowan abokan alajin nan an kai su umra san dawo ga gida bayan ga gida kuma ga jari assalamu alaikum ya hajjaj wallahi ai kwana biyu da baka gan mu ba ai kullum sai mun ma sauka yace kwarai kuwa kun sauka kuwa hakan nan adam bai da kunya sai da kunyan ƙarya wai kullum sauka ke mishi bayan kun sauke alaji shi ma ya sauke ku sannan kun ga wani kuma sauka kuke yi wa alaji wani sauka alaji dai ya sauka daga motan kure ya san motan ku ba motar Allah bane ya sauka saboda haka haka abubuwan suke an gane karatu na ko haka abubuwan suke haka mutane da yawa a cikin mata da yawa a cikin mata da ka gana manne ma din nan wallahi lokaci ba da Allah yake manne ma ba lokacin da aka gaba ka dan fada cikin kwata sai a zamanto ana jin haushinka ana kyaranka wallahi baka yi hankali ba mata a banka ka kotu ai baka iya ciruwa ne yanzu ya sa ni wajen ada a duwika mafi gaban makiyanka zaujatu kallafi tu da uka matar kan nan da take kunce da kai din dan dai an gane kenan ko ita ce ka Allah ya bamu na gargari albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi yana cewa ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu as-salihah duniya jin dadi ne amma fiyayyen jin daɗin duniya mata ta gari in ka samu mata ta gari ta fi duniya daɗi ta fi nimomin duniya daɗi an gani kenan ko wanda ko da lokaci in ka ganta sai ta faranta maka ranka in kana cikin damuwa ta cire damuwan ta gadar maka da farin ciki in ka kalle ta ka ji daɗi in ta kalle ka kai ka ji daɗi in ana cikin wadata lafiya lau in ma babu wace ba komai bai ai kai nake so ba jin hannunka nake so ba in dai kai kana da muna tare ba ka shine matsala amma wajen ba ba wani abin annunka sai menene ai kai kai zatin ka nake so ba jin hannunka ba da za ka fi tseren masallaci talauci ai muna tare to mata ta gari kenan Allah ba mu su bakacin mazo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda haka a mata ana samun kiyayya a cikin aya ana samun kiyayya amma a cikin mahabba da badadantaka babu tsayi a cikinsu ashe kenan yahudu da za su ga su ƴaƴan Allah ne masoyan Allah ne ashe wannan magana ce mai rauni a cikin ƴaƴan ana iya samun kiyayya an gane amma a masoya ba a samun kiyayya a cikin wannan wadaka annabi Muhammadu masoyin Allah ne annabi Ibrahim masoyin Allah ne kuma dukkan su badade ne Allah tabaraka wa ta'ala alhamdulillah ana nuna mana lokacin mu ya cika anan zamu dakata insha Allah tabaraka wa ta'ala kuma Allah ya kai mu zama na gobe sai mu dora inda muka kwana Allah ya kiyaye mana imanin mu Allah ya kiyaye mana addinin mu shi zuwa mara khairin duniya da lahira Allah ya kiyaye mu sharrin duniya da lahira barkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya karbi azumin mu Allah ya karbi dukkan ibadodin mu barkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya saka mu iyaye mu da alkhairi Allah ya saka malaman mu da alkhairi Allah ya saka shekhanna mu da alkhairi barkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam يا ربي بذاته بصفاته وكلنا بسائر الحالات ثبت كل ولا للإيمان وانسادنا لعمل الإحسان انظر إلينا وانصرنا الدين عد وقوفنا وعد دينا وهب لنا ذرية مباركة تكون لله بلا مشاركة وارد لكل من إلينا آسن وجازه أن الجزاء الآسن بالمصطفى الشفيع يوم الماشر خير الورى من قال حبيب الكوثر عليه صلى ربنا وسلم وفاد بالخير لنا وعمما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين